الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da talatin da uku a wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan inda zamu tashi da rafina 134 a daidai kan hadisi na 910 sannan muna cikin kitabun nika inda malam zai tashi babi na 17 babu ma yustahabu an yaqula inda jima'a babin da yake magana akan an ya kulahu inda aljima cewa babin da yake magana akan wato mustahabbancin abinda ake so mutum ya faɗa akan ya nuna ana babu ma yustahabbu an ya kulahu inda aljima babin da yake magana akan mustahabbancin abinda mutum zai faɗa yayin jima'i yayin saduwa da iyalinsa mala yake an bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma an karbo daga abdullahi da abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda kale yake kale nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi yake amma ku saurara kalma ce kamar ala dan janyo hankali yake fadarta kowa hankalinsa ya dawo gurin law anna ahdahum ina ma a ce ɗayan su sutuwa su bayan Allah madaukakin sarki ya kulu hina ya ce ahlahu zai faɗa lokacin da zai ce zai zai ce wa iyalinsa zai ce Allahumma jannibni shaytana na bismillah kai zai ce bismillah Allahumma jannibni shaytana wajannibi shaytana ma razaqtana ina ma a ce lokacin da mutum zai zai cewa iyalinsa zai faɗi wannan kalmar cewa bismillah yayi tasmiya ya ambaci suna Allah madaukakin sarki Allahumma jannibni shaytan ya ubangiji ka ne santani ni daga shedan wajannibi shaytana sannan ka nisanta shedan ma razaqtana abinda za ka azurta mu da shi wannan shine kalmar hadisi akwai ruwaya da ta zo da Allahumma jannibna shaytan ka kawo shi da jami cewa ya ubangiji ka nisanta mu dalila iyali na da shi da za a samu duk su uku ko kuma dukansu ko da ba uku bane cewa Allah ka nesanta mu daga shedan sannan ka nesanta shedan daga abin da zaka azurta mu da shi thumma qaddara bainahuma fi zali sannan Allah madaukakin sarki ya kaddara ya tsara shine kaddara dama da Hausa ya tsara cewa a wannan saduwar tasu au qubi waladin ko Allah ya zartar da cewa za su samu ɗa ko ɗa dama mun ce waladi unisex ne yana iya daukan namiji yana iya daukan mace yusikum Allahu fi auladikum saboda haka namiji ko mace ake ne yace lam yadurahu shaytanun abadan idan suka yi wannan addu'ar shaytan ba zai taba cutar da su ba har abada ko ba zai taba cutar da shi wadan da za a samu har abada malamai sun ta maganganu akan wannan magana an ka koma cikin fatawul bari inda malamai suka yi shari'i akan me ake nufi da ke dan bari taba cutar da su har abada me ake nufi da wannan sun ta ƙara juna ilimi domin abin da suke faɗa shi ne kaga shi ke dan tun daga ran da aka koro shi daga aljanna sai ce fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'i illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai sha alwai sai da ya fara roƙon ubangiji ya san Allah la yukhliful mi'ad fa anzirni ila yawm yub'athun qala innaka min al-munzirin ya ubangiji ka kyale na har kiyama ta kai sai Allah ya ce nema alkawari shi kuma Allah baya saba alkawari za a kyale ka min al-munziri ila yawm al-waqti al-ma'lum har zuwa wani lokaci da yake sananne shi dan yana da ilimi sosai to yana jin Allah ya faɗi wannan ya san la yukhlifu al-mi'ad sai ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in darin sai da buwayaka duk sai na alakar da sai na wautar da su na ɗauke su daga kan doron shari'ar da ka ɗora su a kai to amma da yake yana da ilimi ya san bai fi ƙarfin Allah ba sai yake illa ibadaka minhumul mukhlasin amma ba wanda wanda ka zaba ka tsare kisa ibnu al-qayyim yake gaya ma a cikin littafinsa igafatul lahfan an masayidi shaytan to wasu malami kaman ba iya wannan ba kawai da yake jan hankalinka cewa shi kenan Allah zaka kai wa kara domin kai ya fi karfinka da shaytan da mace da zuciya sun fi karfin dan adam sai dai gaya wa Allah har yake baka misali da cewa kamar mutum ne ya zo wucewa ta hanya a bakin rafi ko shinge ba hanya ce guda daya sai ta da katon kare a kwance narke ce mai karfin gaske saboda haka sai yi kansa yayi zai yaje zai wuce kare yau kansa shi ma ya ana shi bi ta karamar hanya ya dauko sanda sai ga kamar ya ziga shi ba ana haka kana daga kai sai ka hango uban gidansa a kwance a karkashin bishiya yana huta in kai mai dabara ne ya zaka yi agajin sa zaka nema ko wata kila yana kwance da gurin zai daka matsawa kuma zai kyale ka kauce walillahi almasalul a'la saboda haka kaga wannan shine abin da ya kamata ka kalla cewa dinnan shi nan yafi karfin ka zuciya ta fi karfin ka ba ta ba haka to ka kaiwa Allah kara sai Allah ya ma maganin abu tunda yake kansa yake illa ibadaka minhumul mukhlasin banda waɗanda muka zabe daga cikin bayinka wanda ka zabe banda su to shedan ya riga wato yayi alƙawari cewa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yayi rantsuwa cewa sai ya duk hanyar da ka sani sai ya bi gaba da baya dama da hagu shine malaman tafsiri suke cewa ka duba kaza saboda yana da ilimi amma bai ce sama ba ya ce min tahti aljulihim har kasa amma bai faɗi sama ba saboda ya san bai saba kawai sai ya tsaya a iya wayannan guraren kuma shi ma saboda Allah ya san Allah ya wata halala ya dan ba shi lokaci sai tsaya a iya wayannan guraren guda biyar to wannan gwagwarmaya tun daga nan shi sa bai zai kyale ka ba tun daga lokacin da za a same ka gwagwarmaya a nan za ta fara idan ya zo ya rudi iyayenka ba su yi addu'a ba to daga nan ya fara samun rabu na farko a kanka ba zai kyale ka ba ana nan ana nan ana tare nan cikin juna biyun har akai wata tara ana zuwa haihuwa sai ƙara lallaɓowa ya ɗaka ma duka haka annabi ya gaya mana hadisi Abu Huraira sai ya zo dan shi abin da ya fito kawai a bayi barin da kawai karka zo ko kana a samu dan gaba daya to tunda ka zo bari a fara yanzu za ku fara jariri ma da kyale ne wata ana ma duka to kaga gwagwarmaya ta biyu kenan lokacin da za a samu dugon mani da lokacin da aka haife shi to kuma yana durowa duniya sai ce dawa Allah ya hada in ba da kai ba mu je zuwa saboda haka ba zai kyale ka ba shi sa kullum gwagwarmaya ake yau ya turo ma kamar da ibn qayyim ya faɗa hanyoyin nan daban-daban ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan khutuwat shabakat kenan yadda ka san wato wayan abubuwan na channel za a watsa su cewa ta watsu ko ina aka gidan yake hanyoyi ne biki da yawa in ya turo ma wanda ya ga kaki sai turo ma wata aka gidan yake ba zai kyale ka ba har sai ya bi ka duk wanda ka gani ba wannan matakan da mun sha biya za a tafsiri cewa idan ya ga ya turo ma shirka kaki sai dewo ma kabira manya manyan zurbai idan ka ci sai koma ya turo ma bid'a anan ma ba zai kyale ka ba zai zo zai tura ba kananan zurbai mataki na hudu idan ya ga ka tsallake wannan gurin to sai ya dawo hatta abubuwan da wato yake a mai kyau da mafi kyau ba zai kyale ka anan ba ko kuma a abubuwan da suke mubahat halal ne kawai sai hana ka yanzu idan ya ga dama ba zai baka kai ba za ka ci haram ba amma ba zai baka ka ba Allah da kudin ka ba kawai shine zai rika kirkiran ma abubuwa shine har kawai ana zaune kawai sai ka cikin gidanka ba komai bai fi shekara ɗaya da rabi ka gama gina gurin nan ba amma saboda kuɗi sun samu zai je a rushe gurin kawai alhali ba abin da gurin yayi sai ya koya ma wannan dan idan ya kyale ka zaka iya taimako da kudin ka taimaki addini ko ka taimaki wasu talakawa ko yan uwanka wallahi sai ya kullo ma da wannan idan ka tsallake wannan sai ya zo abu mai kyau da mafi kyau wannan abu mai kyau ne wannan mafi kyau ne to sai ya hana ka yin mafi kyau wanda in kai zaka samu lada 20 ga wanda zaka samu lada 10 to sai ya zo ya saka sai dai ka yi mai lada 10 a nan ma fa ba zai kyale ka ba eh shine ibn al-qayyim yake cewa to nan gurin ko sai wanda Allah ya kai a nan gurin a masallaci zai baka amma zai hana kai abubuwa wanda suke mafiya kyau eh haka zai zo ma shine misalin da na baku kaga yadda yadda ya zo yawa yadda ya zo yawa wani dattijo yana kwance karkashin katanga da ya zo ganci ya tafi ya ce katanga za ta faɗi mutumin ne ya rike ma addu'a yake ya gode yana barin gurin ta faɗi ya ce hawa kawai shi kenan sai ka mutu da wa za a ci gaba da gobar mayar ya ce tana faɗo ma ka yi shahada abin da ya gaya muke ce da ta faɗo ma ka yi shahada wata rana wani tsoho ya fito baya gani zai sai zai tafi masallaci shi dan yana zuwa ya sauri ya zo rike mar hannu ya kai shi masallaci ya dawo da shi sai dai a dawowa yana cewa yaro na gode Allah saka da alheri yace a ai kai za a yi godiya baba yace ka ganda nan ni ba mutum bane yace shi dan ne ni yace idan na kyale ka kafin ka je masallacin nan ladan da Allah zai baka saboda tuntubi da zaka rika yi kau yi kaza sannan zaka tafi a hankali yace yana da yawa amma yanzu da ne sauri na kai ka sai aka takaice ma ladan ba wani tuntubi da kai to haka shi dan yi saboda ka san su magabata in suka tashi tafiya masallaci ba irin mu bane da mutum zai fiko da gudu in ya san za a tare sallah karfe bakwai to zai fito tun shida da kwata ko da rabi sai ta tafiya a hankali tafsir ɗaya bayan ɗaya saboda wannan abin da annabi ya faɗa na hadisi cewa kowane lada ana ta titi suke kallo ba irin mu bane shine Abdullahi da Umar yake cewa law sabaqathum namla la sabaqaha la sabaqathu da tururuwa za ta yi tsere da shi ya fito masallaci sai ta wuce saboda san ɗaya yake Abdullahi da Umar baya fitowa a za a karfe 12 da rabi a da wuri zai fito zai tafi a hankali kuma ya tafi yana tafi yana wannan abun nasa da kuka sani na sallama duk wanda ya haɗu da su salamu alaikum wa rahmatullah a hankali haka yake ibn Umar idan za ki masallaci shine law sabaqatu namla la sabaqatu da tururuwa za ta yi tsere da shi da sai ta wuce in masallaci zai to ku su magabata daban ne isa Allah yake gaya mana fa in amanu bi mithli ma amantum bi amma amanu bi ko balakadin ka dau now ibn umar ami a kogan ba shi kadai ne amma yana da yaya da yake turawa ko ina kuma wanda zai zo idan ya turo wayannan kafu karfin sai turo ba wasu rindina ne da shi ba wa baya alamu dinin da hu illallah shi ba rundunarsa haka take yana da runduna mai yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya waje wannan dama Allah ya kiyaye ni yau to saboda haka sai a ta kokari a a a yakin to wannan shine kaga matakin da shi ne yake bi to idan mutum yayi wannan addu'a shine annabi alaihi salatu wasallam yace wato Allah ba zai cutar da dan da za a samu ba lam yadurahu shaytanun abadan idan ba zai taba cutar da shi ba har abada to anan ne kamar yadda na ga muku malamai sun ta bayani ne ake nubi da wannan dan wani zai ce shi da ya san kafin ya sadu da iyalinsa yayi addu'a kuma dan zananan na fama da shaytanu ba haka ake nubi ba wani zai ce kuma gashi nan baya ji ko kaza ko abin da ya gaba da haka hadisi yana na ayi da yake malai sun karu juna ilimi akan abubuwan da ake ne shine cutarwa ta kololuwa shine sanadiyar da zai dawo mada shi a wuta shine abu da zaka dauko na farko cutarwa kololuwa kenan ya masa sanadiyar da zai zo wannan sanadiyar mutuwar sa ya mutu a mushriki domin duk irin yadda ya iya sallah duk irin yadda ya iya sallah idan ya mutu yana shirka da yadda ya iya karanta Qur'ani ko duk garin nan za su yi masa sallah Allah ba zai kula ta ba ta karshen cutarwa ke wasu kuma suka ce a'a yayi abin da zai shiga wuta shine wayancin matakan da muka faɗa amma ba ana magana cewa wai aljanu sannan idan ba misali kaga um shi dan danka Allah ya jarrabe shi da wani abu na aljanu ko yarka to waye ya ga ma lokacin da wannan dugon madin ya kai mahaifa kai addu'a ai babu tabbas sun cewa kai addu'a domin baka san lokacin da wato saduwar da ake samun ta da ita ba ba kowace saduwa ba ce an samu da ita an sadu ta zai samu hadisi da yana nan amma babba abin da zaka dauka shine kawai wayan sun sune ba zaka samu iskali ba cewa ba zai kai sa ya tafi wato ya yi wa mutum sakina dafan da zai dawoma a wuta ba ko ya mutu a mushriki sai ka zauna lafiya amma ma'anoni da yawa malamai sun kawo a cikin wato sharhi da aka yi na hadisi to kawai abin da zaka yi shine yi kokari ga ka fada illa ibadaka minhumul mukhlasin shikenan domin amma manyan hanyoyin da ke dan ya bi wajen rudar da mutum hanya guda biyu ce shine shahawatul badani wal farji anan ya biyo mutane illa shawar ciki abinda zaka ci kawai da kai magana yace abinci muke nema eh haka da adam yake dan nan zai burma ka ce sannan wa shahawatul farji da kuma abin da ya jabi zina shawar farji da kuma shawar um ciki na abubuwa biyu su suke halakar da mutum to tanan ke da yake wa mutum illa kuma kaga mutum ya biye wayannan abubuwan guda biyu ai bai da maraba da dabba bai da ita domin dabba duk lokacin da wayannan biyun ta motsa ne ma take ta kowane hali za ta iya zuwa ta ci haram sannan ba ruwan da abin da ya shafa halal dama wajen farji babu yawwa to wannan shine to shine hadisi ake cewa hadisin ya nutsar da mu an so mutum ya rika yin tasbiya ya da addu'a yayin lokacin da zai kowanne aiki ba sai jima'i ba sannan ya kiyaye haka an gane musamman lokacin da zai biya sha'awarsa sannan abu na biyu shine um, duk lokacin da mutum zai yi aiki ya nemi agajin Allah sannan abu na uku ku sani cewa shi ɗan yana lazimtar ɗan adam tsayi ko da yaushe la yanfaqu anhu illa bi dhikrillah ta'ala in ka ga shedan ya rika rabuwa da kai to an bata Allah din astaghfirullah alazim haka kawai astaghfirullah wa atubu ilai sana azzikir din matakansa da zarar wani abu ya faɗo za ka yi sabo kawai ka tuna Allah wa in ma yanza jannata min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah innahu samiul alim ko innahu huwa samiul alim saboda haka kawai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki da zarar wani abu ya fado ba ka fifita Allah akan abin da ya zo ma na zan zuciya to idan mutum yana yin wannan Allah ya dace dan zai riga yana ba ke dan amma shi in ba zikiri kake yi ba ka sani a cikin jinin ka yi yadda jinin ka ba zai tsaya ba to haka shi dan ba zai tsaya ba innan shaytani yajri min ibn adam majra dam yadda ka san jini baya tsaya a jikin mutum haka ke dan yake wa mutum to shi sa kullun Allah yake kai wa kara wanda ya dace cikin ambatan Allah kullum to yana wahalar shi dan matuƙa matuƙa ƴaƴan ko kaje su yake oga kwata kwatan da ya kawai shine suke gogormaya amma ƴaƴan gaba yake da inda ya zama cikin zikirin Allah ko da shi babu jawabi jima'ihi imra'atahu fi qubliha babu da yake magana akan halaccin mutum ya wato ya sadu da iyalinsa fi qubliha ta gabanta min qudamiha ta baya ana magana akan tayin na jima'i wa min wara'iha kuma kanan ta baya ta baya ma kowanne min gairi ta'arubin liduburi amma ba tare da ya sadu da ita ta dubura ba shine kawai an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kana kanat al-yahud taqul yahuda sun kasance suna cewa idza jama'aha min wara'iha ja'a al-waladu ahwal wai duk wanda ya sadi da iyalinsa ta baya ba ta dubura ba ta baya amma kuma ta a gaba cikin farjinta to dan zai tashi mai harara garki wannan itikadin yahudawa ne zai zama mai harara garki fa nazala sai wannan ayata saukani ta ukum harsul lakum fatu harkakum annashitum dama Abdullahi da Abbas yace ayoyi guda uku a jere gaba ɗaya wayannan ayoyin sun sauka ne a lokaci guda kuma akan Yahudawa da wata ta'ada da sirdu kuma tana magana ne akan zamantakewa tun daga kan wala tanki al mushrikati hatta yu'min wala matun mu'minatin khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tanki al mushrikina hatta yu'minu kaga da an gama wannan ayar sai a ji wata aya kuma a gabanta wai ta duna ka anil mahidi kaga sai ita to sai ni tawo kuma harfin lakum wayannan ayoyin guda uku a hada suke kaga an zo an yi magana akan in za a yi aure domin ga yanayin auren da suke yi sai a zo sai a ji auren saboda wata mushrikar da aka dauko kyakkyawa ce mai nasaba mai kaza sai mutum ya ki auren musulma yar uwarsa sai je auri mushrika sai Allah ya mutu honin akan wannan sannan sai aka zo kuma matsalar al'ada wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazil nisaa fil mahid suna tambaya dangane da abin da ya shafi mace mai al'ada domin su kamar yadda ummu salama take faɗa haka jabir ma ya faɗa cewa idan mace tana al'ada lam yu'akiluha wa la yujalisuha ba ta ci abinci da ita kuma ba a zama da ita akwai wanda suke mata ma tirki a bayan ɗaki ba ruwan kowa da ita sai ta gaba al'ada yau sai suke annabi tambaya dangane da wannan sai annaba ne za ta islam ya ce kul huwa adam fa akazil nisa fil mahid shi dai jinin al'ada cuta ne ku ne san su fil mahid wajen saduwa lokacin da suke al'ada sai Allah ya kara ma da cewa wala taqrabuhunna hatta yadhunna kada ka sake ka sadu da iyali ba kar ka je kai mu'amala da su ba har sai sun yi tsarki fa idza tadahana fatuhunna min haythu amarakumullah da zarar sun yi tsarki nan ne malamai suka yi fassara biyu da sun gama tsarki kafin su yi wanka ko ko da sun gama tsarki kawai malamai sun karu juna ilimi a nan sai Allah ya ce ku zai je musu da inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku kaga da bambanci da ta inda da ta yadda a hausa ma idan aka ce ta inda Allah ya umarce ku da kuma ta yadda ko kuma annashikum ta yadda kuke so da kuma ta inda kake so da bambanci yawa an gane ko to yi sa can gurin ma yace min aisu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku an fahimta ya halatta muku saboda haka kaga ba a nufin dubara to shi sa wannan iya ayar ba za ta nuna ma cewa ko ta yaya mutum ya sadu da iyalinsa mutukar tafarji ne ya halatta kaga wannan baka bukatar sai tura sun koya ma sai sun koyar da kai ilimin jima'i baka bukata domin kai tsaye kawai formula aka baka duk yadda za ka yi da iyalinka ya rage naka amma kar ka sadu da ita ta dubura shine kawai kaga wannan mutum baya bukatar dan na taba jin wani babban malami ba na tare da giya wannan ra'ayi cewa in mutum zai koyi wannan tayali zai iya koya a gurin masu DM misali wannan ba karatu bane gaskiya cewa a koya ma yanzu yahuda su za su koya ma style da zaka sadu da iyalinka mutanen da da bakin su suke faɗa cewa wato wayannan bayin Allah su wannan musulmin komai sai Allah ya koya musu hatta shiga ban daki ba sai da Annabi alaihi salatu wasalam ya sanar da mutane in kaje ga yadda za ka yi kuma ya zanto hanyar sanadiyar samu da a kasa koyar da al'umma musulmi kaga ba ba bukata a gurin turayen yamma yawa wannan fagnatitin nasu mun yafi ba ruwan mu ne to wannan shine to kaga shine yace nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne fa atu harsakum ku zai kewa gonakin ku kaga mutum zai yi gona gaba ɗaya ai ya kewaye ta eka goma da aka yawwa fa atu harsakum annashi ito ku zai kewa gonaku ta inda kuke so mutum ya ga dama yayi kofa gaba da baya sai shigo ta can kofa amma dai cikin gonar zai shiga yawa ba ta yadda kuke so ba ta inda kuke so shine fasara da nake so ne inda kuke so amma fi simaqiha fi farjiha shine maganar da ai shi yasa kaga ai kamar yadda muka faɗa hadisin ummu salama ai cewa ta yi su mutanen muhajirun dalilin ma sauka aya ta faɗi dalilin sauka aya cewa lokacin da aka yi hijira aka koma madina to sai zanto an yi auratayya kun za an haɗa an yi mu'akati tsakanin bainal muhajirin wal ansar to sai zanto su mutanen muhajirun ga ɗabi'ar da suke kamar yadda ummu salama take faɗa cewa su muhajirun yujabbuna an gane ko suna saduwa da iyalinsu ta hanyar abin da ya shafi goho ta baya amma kuma cikin farji su kuma lansarawa ba su san wannan al'adar ba saboda haka wani sai ya auri balansariya ya zo zai biyo mata da wannan ɗabi'ar sai ta ce wallahi ba ta yadda ba sam sai da ta je ta tambayi annabi alaihi salatu wasalam cewa gashi domin tana ganin ce yi mata haka sabo ne sai annabi alaihi salatu wasalam bayan ta kama wannan karar da ta zo ma tana jin kunya sai ta kasa tambaya sai ta tambayi ummu salama ummu salama ta je ta tambaya annabi alaihi salatu wasalam to sai annabi ya shiru sai ta aya ta sauka ni ta ukum harsul lakum fa atuwar takum annaki itu shikenan kaga zance ya kare shi yasa ibn al-qayyim azabul ma'ad yake cewa bayanin kenan kawai cewa mutum ya tare da iyalinsa ta farji duk sai da ya ga dama domin dubura ba ta da yadda dan wato dan saduwa aure ba kowa ya san ba a zuwa kan da ai shuka ko ai ba cikin kan da ake shuka ba duk wanda ya je kan da gidan zai je shuka masara ai ba hukaci ne da wani za a kai shi ba na ake shuka ba yawwa saboda haka wannan shine kaga hadisin yana nuni akan haramcin zai kiwo mace ta duburarta kai tsaye mun gane haka hadisin sannan hadisin ya nuna mutum zai iya jin daɗi da iyalinsa ko tana al'ada mutukar ba saduwa yayi da ita ba wannan shi ne hadisi na gaba babu tahrimi imtina'iha min firashi zawjiha babu da yake magana akan haramcin mace ta hana ta hana wa mijinta kanta lokacin da ya neme ta haramun ne ana abi wa radiyallahu anhu kala kala annabi sallallahu alaihi wasallam idza batat almar'a annabi yace idan mace ta wayi gari shine batat almar'a ta wayi gari muhajiratan firasha zawjiha tana mai kaurace wa shimfidan mijinta ai ita zalautu wa tarakat wa aradat ta kaurace wa shimfidan mijinta me zai faru la'anat hal mala'ika mala'iku za su tsine mata a ta tarji'a a sai ta dawo ta bada hakuri shine ba za su ce cewa to shi mijin fa kina ka ce ai saboda al'ada ba dabi'ar mace ita ba ta neman mijinta sai dai maganin yan gari aka ba ta masu yawon magungunan mata ne sun shigo sun mata talla to amma dabi'ar mace mafi yawanci sai dai a bukace ta suna da wannan kafiyar wannan ɗabi'ar mace ko da kunya ko ma dai ne suna da shi to saboda haka um, shi da aka jingina ɗabi'a zuwa ga namiji sannan abu na biyu mun taɓa faɗa wani karatu cewa saboda ita sha'awar namiji idan ta motso mace za ta iya zama da sha'awa sai kwana biyar da ita ta jiru kamar yadda yalla bai faɗa saboda kunyar watakila ko kuma kawai an yi faɗa tana jin cewa baka isa ba za ta yi shi namiji ne za a iya faɗa ya sako in bukatar ta motso amma mace za ta iya dannewa tsawon kwana bakwai wasu malamai suka ce sai ta yi kwana arba'in da wannan abun tana jurewa amma namiji suka ce bambancin fijo ne da marsidin idan sha'awarsa ta motsa a lokacin yake bukatar ta kawai idan mace ce za ta iya haƙuri to wannan shine ɗabi'a da ya za ka ce to in ya bukace ta to lallai ta je in ba haka ba malaiku za su yi ne mata domin irin wannan in mutum bai da tsoron Allah zai iya fadawa halaka to shine a shafin jiya da har sai ta dawo kaga hadisin Abu Huraira ai to ayi la'anata al mala'ikata hatta tusbiha a sai ta wayi gari na'am wai wadda ta gudu daga gidan mijin fato ta kaurace a cikin gida ma Allah ya tsine mata ina kuma ga ta fita kun ga ai inuwa kan inuwa kenan domin yawa inuwa ka domin fita annabi alaihi salatu wasallam ya tsine wa matar da ya ce inuwa ta tabbata gabatar da ta fita daga gidanta ba ta da izinin haka shi ma wata tsinuwa ce ta musamman shine tsinuwa kan tsinuwa ta ma gudu daga gidan wannan tana cikin sabo kala kala Allah ya to kaga wannan hadisin yana nuni akan me haramcin mace ta kaura cewa kimfidan mijinta ba ta da wani uzuri na shari'a ba yawa mala'iku za su ce mata bakar addu'a hadisin yana nuna mana haka mutukar tana kan wannan ɗabi'a sannan hadisin yana nuni da cewa lalle mace ta rika neman yardan mijinta wannan shi ake so ko da yake ta rika neman yardan mijinta babu hukumul azli babu da yake magana akan hukuncin azli shine withdrawal da ake magana mutum wannan suna yin sa ne mutum baya san har yana so ya planning ko tile spacing to amma sai ya buta wannan tsarin ba tare da an je an sha magani ba ba shafin mace bata shafin ba sannan ba ta mata lub ba ko ba kaza ba ai kaza ba duka abubuwan da suke yi ba ai ba na wannan hanyoyin fulani ko spacing to shi wannan akwai shi tun a jahiliya to bari mu ji ana bi ta idin al-kudri ala sa'd bin malik bin sinan yace kharajna ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi gazwati bani al mun fito mun fita tare da annabi alaihi salatu wasallam a yakin murankiya bani al ba sabna sabiyan muka samu kiyangu min sabiyin arab daga wato bayi mata na larabawa fashahinan nisa'a sai muka rika sha'awar wato sha'awar su ta motsa ta iyali sha'awar iyalin su ta motsa sannan gashi sun yi nisa washaddat alaina al'uzba gaurantaka ta tsananta a gare mu shine al'uzba rijal al'uzzab الذين آثروا العلم على الزواج وأحببنا العدل sai muka so mu yi azulu da wayannan ne ku yangum faradna an na'zila sai muka so muka nufati yin azulu wa kullu sai muka ce na azilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina kai yanzu ma yi azulu ma fara yin azulu alhali annabi na tsakankanin mu to qabla an nas'alahu kafin mu tambaye shi kun gani yadda ake yi ko idan mutum ya riga ya sake ya fara aiki sannan zai yi tambaya idan aka zo aka ce abin nan ba kyau to already da waki dan ya shiga da wahala ya bar abu wala yahillu lahu an yaf'ala fi'ila za ku yi ta gani daga yanzu har gaba za mu zo har ma ta annabi alaihi salatu wasallam za mu ji suma a wani guri ashe haka ake yi kafin kai abu za ka yi tambaya sai da ya je sai hannun jarin da za a ba shi interest ya fada ciki yanzu tsundum sai kuma ya tambaye ka sai ya ce ma sai ya ce ma kuma already na riga na bada kuɗin to yanzu ya za a yi kuma ba sa rufan din ka ji fa yanzu abin da yake gaya ba so yake yanzu ya baka cin hancin magana ka ba shi fatawa da tsafiya wannan kuma ba daidai bane gaskiya to kaga su sabai yadda suke yin kenan wa qulna da azilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azurina qabla an nas'alahu yanzu ba da rika yin azlu withdrawn kafin mu tambaye annabi alaihi salatu wasallam fa sallahu an zalik muka tambaye annabi alaihi salatu wasallam fa qala zai ce ma alaikum Allah ta faru to me zai sa ba za ku yi ba me yasa ba za ku yi ba me zai hana ku yi kamar mutum ya ce da hausa ya ce to me zai hana ma min nasmatin amma sai mutu wata magana kuma yace ku tari babu wani rai shine nasma ka'ilatin ila yawmil qiyama wanda Allah ya yi halitta ta zuwa ranar alkiyama illa wa hiya qa'ima ku sani cewa Allah ya ta zaba ba wani rai da Allah ya nufin halitta ba sai ya zo duniya saboda ku je ku ta wuzura wannan ku ku ta yi amma ku sani ba zai hada Allah zartar da kaddararsa ba na san baiwa Allah da na san ta tace wallahi da mijinta baya za haihuwa ma fil sai za ta rika sha da dan aka tashi haihuwar dan kun ga addu'a da kuɗe yake zuwa har da ragowar fil a hannunsa a cikin hannu Allah ni da yake take wannan kaga dai baya hana kaddarar Allah da ragowar fil din zai zo a hannu ya kawo musu su dora shi dai ya zo babu ruwan Allah amma ba ku sani ba magana muke akan haramcin tanzimun nasil da hadidun nasil kala biyu tanzimun nasil ya halatta mutum yana so yanzu kawai domin ya samu damar yin tarbiyya saboda wasu dalilai masu kyau yake a ran huta ya halatta addini bai hana ba kada wani yanzu ya hana ka sai dai ka sani cewa annabi ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum anbiya ko umam yawmal qiyama amma ba haramun bane mutum ya zo yayi um faith wanda ke tahdidun nasl shine fulani shine haramun wanda zai zo yace shi da dai zai haifa kawai saboda ya ga wani baturi an nuno shi ga cikin din albashin da dan keken da wannan da tiri kwata ya ce wannan albashin yanzu kun ga kaza ake biyawa na kudin makaranta kaza kai ba ya ga ba albashin kan dubu 40 ne in ka sake kai karambani wallahi ka shiga uku to wannan yana nan za ka ga wani hoto da ake an nuno bature akan keke da dan ɗansa guda ɗaya ana bayani cewa ga kelin albashin ga kaza in kai wannan kare da Allah domin Allah cewa wala taqtulu auladakum in kana so ka ware in kana fahimtar tafsiri da ta cikin al'am da kuma ta cikin Isra'il din za ka bambance abu ne mai sauki da yazo yace wala taqtulu auladakum ka san alrambomi suna rikicewa wajen kake ta iblaqin da kuma min iblaqin to gaban idan kana fahimtar ma'anar sosai ko da ba harji ba ko zai ce maka ba ka ce wala taqtulu auladakum min iblaqin fassara da zaka yi kana so ka kiyaye gaban ba zai wahala kai ba sai kai tsau fassara mai kyau cewa wato kada kada wato ku kake ƴaƴayenku min imlaqin saboda ni eh talautin da kake ciki kai already kowa ya ganka ya san malam shehu ne kai kana cikin talauci a cikin kodara sun ya rike ka an fahimta da kyau ko an gamu to kaga to kaga idan ka tashi yanzu shine wace ce a gaba arama nanu narzuqukum ko narzuquhum zukukum saboda kai yanzu ya shafa ka rike ka huta domin talaucin kai ya shafa amma da yazo yake wala ta'tulu auladakum khashyata imlaq dan ba zai zo ba tsoron talaucin da zai samu dan kake sai Allah yake na hanu yarzuquhum su ƴaƴan da za su domin muke azurta su ba kai ba wannan yana taimakawa sosai shi ma wajen harbi da zaka yi in kana gane ma'anar Qur'ani an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da yake ya kama na anan cewa kaga duk yadda kai ka iya da idan Allah ya kaddara zai zo to sai ya zo to kaga dai ne wa hababna al-azl mumdiyana fa ta'alna wa an zalika fa qala ma alaykum an la taf'alu ma min nasmatin ka'ilati ila yawm al-qiyamah illa wa hiya ka'ila babu wani rai da zai tabbata wanda za a haifa fa sai ya zo ko kana so ko ba ka so kaga ka koma naga mun dan dau lokaci amma ka dau ayat suratul ra'd Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tajidu al-arham wa ma tazdad sai dai ne wa kullu shay'in indahu bi miqdar la hawla wala quwwata illa billah ai anan ne ba zaka ja tafsiri ka koma shankili a cikin abwaabul bayan ka ji irin bayanan da yi akan wato irin yadda Allah yake sarrafa mahaifa ba wani zancen tangarda Allah baya tangarda ne Allah ne zai samu wata tangarda duk abin da kaga ya faru na abin da ta tauye ko ta kara Allah yana sani yana sani وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه حتى يبلى سورة فاتح وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب yace inna zalika ala Allah yasir wane mutum to wannan shine to shi yasa kaga hadisi Abdullahi dan Mas'ud annabi alayhi salatu wasallam yake cewa na tambaye annabi alayhi salatu wasallam ayu dhanbi a'zam wanne zunubi ne yafi girma a wajen Allah sai annabi yake an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kijiya alhali shi halice ka kun ji na farko قال قلت له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان ذلك لعظيم كان Abdullahi dan Mas'ud yace wannan al'amari yayi girma. Qala qultu thumma ayyun dan Mas'ud yace sannan ne kuma ya ma'aikin Allah. Qala zai yace thumma an taktula waladaka makhafata an yad'ama ma'aka. Ka kace danka dan tsoron kai ya ci abincin gidanka. Kun ji na biyu shine mahallin shayi. Sai dan Mas'ud ya kuma cewa sannan ne sai yace thumma an tujani halilatu jarika. Sannan kai wato mutum yayi zina da ƴar makocinsa kaga makoci yanzu ai kai ma babanta ne ko yawa to kaga wannan zunubi ne babba babba kuwa Allah ya kiyaye mu eh to mu je zuwa um sai an abi sa'id al-khudri qala asabna sabiyan fa kunna na'dilu abu sa'id al-khudri yace mun sami asabi wasu kuyangu wa kunna na'zilu sannan mun kasance muna yin azlu mun samu ku yango shine karin bayani ne na wannan hadisin mun kasance muna yin azalu fa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai muka tambaya annabi alaihi salatu wassalam dangane da yin azalu shine mutum lokacin da yazo inzali yake yin inzalin wato a tare da iyalinsa shi ake kira azlu sannan shi kansa wannan bari mu gama hadisin mu ji me hukuncin sa a gurin malamai yace fa kada ce yace au innakum la taf'alun aw innakum kai yanzu kuma kuna yi annabi yace kuma kuna yi ajalan nan kala ha salasan sai dai faɗa haka sau uku a karkashin wannan maimaita da annabi yake kaba za ga akwai karhanci to irin wannan malamai suke kallo su ce baka ruhi ne yadda annabi zai ta maimaita kalmar cewa yanzu kuma kuna yi yanzu kuma sai yace ma min nasmatin ka'inatin ila yawmil qiyama to ku sani cewa babu wani rai da zai tabbata har zuwa ranar kiyama wanda Allah zai halitta illa hiya ka'ina ba sai Allah ya halitta babu wani rai to shi sa Imam Malik Abu Hanifa Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi'i su su waɗannan gaba ɗayan su suke ganin cewa shi azuli ya halatta ya halatta amma wato ma'al karaha ko ma'alƙai duk da cewa akwai karhanci ya halatta tare da karhanci wato alkarahatu tanzihiyya saboda wannan hadisin da muka biya yanzu an fahimta da kyau ko ba haramun bane amma dai makaruhi ne amma shi ma sharadin idan ka da ribaha idan za a yi azalin da ya dan matar saboda idan mutum ya tashi yin azulu yana cutar da mu domin domin su fam yana ba su satisfaction su kuma shi kuma dumin da yana ba shi ne yake ba su nutsuwa da jin gamsuwa to saboda haka idan da yadda ta aka yi to shi ne ma za a ce wato ma alkaraha din in babu yadda ta ba kaga za a ɗauki karhanci ya koma haram domin za a cutar da ita shi sa malamai kashi guda da abu hanifa da imamu malik da imamu ahmad suka ce idan babu yardar da mutum ya ajilu to ya aikata haramci imamu shafi ne yake da magana ji kawai an gane ko cewa da haramci da rashin haramci amma su a guda uku sun tafi in dai ba su yadda ta mutum ya withdrawal to ya aikata haramci domin ya cutar da ita to wannan shi ne an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala kunna na ajil wal qur'ani yanzil shikenan magana ta kai haka zo yake ga ba ya halatta yace jabir da abdullahi yace mun kasance muna yin azlu kuma qur'ani yana sauka me yake so yace bai hana mu ba saboda haka ya halatta amma maganar ayyuma ba tana nan cewa in za a cutar da la darara wala dirar idan za a cutar da fatina din ba ba kyau kuma sai a nemi yardarta wannan shine kaida kitabu raza ko ariza ko araza da ana fada in lokacin mu bai kaba shi kuma wannan abin da ake ban zami magana akai shine shayarwa shayarwa wata iri shine zamu zo mu bi wata irin shayarwa ake magana Allah malaukakin sarki ya ce wal walidatu yurdi'na أولادهن حولين كاملين كو لمن أراد أن يتم الرضاعة باب ما يحرم باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة باب da yake magana akan cewa duk abinda haihuwa take haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa wannan formula Oli mat alaikum ummahatukum za ta dawo mana da muka wuce a baya misali idan yanzu an haife ku tare dan wakka yadda ka san ba za ka aure ta ba za ka wanda aka shayar da ku tare ba za ka aure ta ba yadda ba za ka aure yar kan wakka yar kan wakka ba ko ko to haka nan ba za ka aure yar wanda aka shayar da ku ba shine min al-wilada da duk wani abu da kasancewa wannan uwarka ce ta jini ba za ka iya wato yi da ita ba to haka ita ba wanda aka shayar da ku tare tana da wannan alfarma shine kawai formula amma wata irin shayarwa shayarwa ta wannan shekarun da muka faɗa idan ya haura nan to ba shayarwa bace da za ta yi haramta wani abu wani abu ne kuma daban idan ya abin da nake magana akai shine kamar misali ma'aurata yanzu wani zai tambaya ya ce wanda ya kama man iyalinsa matarsa babu haramci domin katoto ne ko kuma a'a wata ce ta zo a irin kakanni da ta zo ta samu katon yaro kamar kalil din nan shekara ta wajen biyar kawai ta kamo shi ta shayar da shi a irin kakannin ƙauye don wannan abubuwan raza'a ta fi yawa a ƙauye da akwai kuma su ne suka fi auren zumunci to sai kaga ana ta auren wani ya auri kan wanda bai sani ba domin mutanen ƙauye har yanzu suna wannan abubuwan kuma sun fi kowa auren zumunci wannan gida aura a wance za ga duk ɗan uwa ne to shine matsalar to kawai ta zo ta samu kalin da shayar da alhali ya shekara yanzu da abin da aka bawa kalin ko a fida ko ta tso shi aka ya fida ma mu ɗauka haka wani yaro za a ba sai aka ba shi ya sha eh to saboda haka zai gina mai jiki ko kuwa zai gina namansa ko ka kawai ya ja nono ne zai fitarar da shi saboda haka to shine magana da ake in dai ya haura wannan shekaru biyu ko to ba zai gina mata nama ba to shine magana da ake ana magana ne akan wa'ancan shekarun sannan shayarwar da ake magana shin sai na shayarwa ta dan adam ko ta har ta dabba misali a samu ta katuwar saniya a gidan ita ake ta tsoma mata aka shayar da wannan yara sai ga wata yarinya ita ba ta zo aka yi ta taza aka shayar sun shiga ko wata shiga ba ta ne ya ɗaya ce ta shayar da saboda haka dabba ce ko banda ita to shi ne abin da yake so ya magana saboda haka baya wancan baya ce eh yawa sun sha nan eh kwarai ko yan an sun huta nan eh saboda haka wannan shi ne an aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nana aisha matar annabi alaihi salatu wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa annaha sami'at da haka yasa ana ku eh kana indaha annabi alaihi salatu wa sallam yana tare da ita sai yasa kwama ko to wata rana annabi na tare da ita wa annaha sami'at sauta rajulin kawai sai ta ji sautin wani mutum ya ta'azinu fi baiti hafsa yana neman izini zai shigo gidan na hafsa qalat aisha sai na aisha ta ce fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah murahu fulana ina fa ganin wane ne shine azunnu shine murahu ina tsammanin wane ne li ammi hafsa min ar-rida'a shi kuma babban nana hafsa ne babban nana hafsa ne wajen shayarwa ta hanyar shayarwa babban ta ne ta hanyar shayarwa me ake nufi da wannan wa kenan waye shayarwa na zancen bai fita ba ina so ku ciwo min da zancen malam idris malam muhammad ban fahimce ku ba li ammiha an fahimta da ko to dawa dawa aka shaya mahaifiyar ai ammi ba zancen kuma uwa ana mahaifin hafsa sai na umar da shi wannan bawan allah duk uwa ɗaya ta shayar da me yasa ta yaya mutum zai zama amman ka ba sai ya zama kanin mahaifi kowa ba shine maganar da ake sai ya zama kanin mahaifi kowa to abin da take magana cewa wannan da yazo babban na na hafta ne it means wato babba ne na nasaba ko na shayarwa tana magana akan shayarwa cewa wanda ta shayar da sai na Umar ita ta shayar da wannan bawon Allah shine maganar da take shine li'ambiha من الرضاع لأمي حفصة من الرضاع فقالت عائشة تنا عائشة تتي يا رسول الله هذا رجل يستعدل في بيتك wannan mutumin fa yana zuwa yana neman izini yana shigan ma gida qala tace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato yana neman izini zai shigan ma gida sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce warahu fulanan li anni hafsa nan ne ko min raza ina tsammanin ai wane ne shi kuma babban na hafsa ne ta wajen shayarwa faƙalat saboda haka sai ta ce shi ne ƙalat faƙalat aisha sai na da aisha ta ce laukana fulanin hayyar ya ammiha mina raza'a da cewa ne yana raye wanda yake shi ma babbanta ne wajen shayarwa da kala alayya wato da ya shigo guri na aw law kana fulanun hayyan li amriha min ar-rida'a dakala alayya waye ne wannan magana ke na Aisha da a ce wani yana raye wanda yake shi ma babbanta ne na wajen shayarwa ita ma tace ni ma da ya rika shigowa guri na akwai alamar tambaya a gurin eh to kaga tambaya cewa ni ma da wani yana raye wanda aka shayar da su wanda yake babba na ne ni na wabe ta alama ko kuma haka yake dai ina da za da kala alayya zai shigo guri na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am kwarai kuwa sai annabi yake kwarai kuwa abun nufi ita ma kaga cikin mata ko ita ma tana da wanda aka shayar da mahaifinta ai sai na Abubakar tace ni ma da yana nan aka mata suke cewa ni ma zai rika shigowa guri na tunda ka bani ilimi ya shiga gurin Hafsa ni ma da wanda aka shayar tare da sayyidina Abubakar yana raye zai shigo guri na kenan ka duba ba ya ma mutu sai an yi cikin baya nan wai da yana raye zai shigo sai annabi ya ce kware ko inna rawdata tuharimu ma ya haramu min al-wilada ki sani cewa ita shayarwa tana haramta abin da haihuwa take haramta shikenan amsa an gane ko hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum zuwa ƙarshe wannan ayar mun biya ta shine ibn abbas yake cewa wannan ayar da ta lizafo abubuwa goma sha ɗaya in ka hada da wancan sha biyu wal muhsanatu in ka hada yake gaba ɗaya wannan abubuwan a jahiliya ma ba ta aiwatar da su banda abubuwa biyu abubuwa biyu kawai suke yi shine mutum ya auri mahaifiyarsa ko kuma ya hada mata biyu yan uwa a lokaci guda wayannan kawai suke a jahiliya amma wayancan sauran gaba ɗaya ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum ummahatukum wa an tajma'u bainal ukhtayn su kadai suke yi amma sauran duk ba ta yi kamar su suke a jahiliyar ma duk da wasu suna amma da yawan su suna kyama aka ibn abbas ya faɗa to kaga wannan shine hadisin yana nuna mashru'iyyat istizanu rajulin muharram ala muharrami duk lokacin da mutumin da yake ko da muharrama ka ce zaka je gidan yayanka ko kan wato ka nemi izini dan zai iya yiwa ba ita kadai bace a gidan ba ko da ita kadai ce annabi ya ce inna ma ju'ila lil-istizanu min ajli al-basar ya kamata ka shiga ka ganta a yanayin da ba mai kyau ba sai ka nemi izini sannan hadisin yana nuna bai halatta mace ta kawo wani namiji gidan gidanta ba da da izinin mai gidan ba farai kuwa dan mata suna kurakurai a irin wannan gurin sannan hadisin wanda wato matsala da ya ba mu mai kyau shine ya kamata duk abin da mutum zai yi bai sani zai yi tambaya domin kun jira na ya tambaya sai cewa yanzu ni ma da baffa na amina na raba'a yana nan zai iya shigowa annabi ya ce kwarai kuwa da yana raye zai iya shigowa to kaga abin da ake so kenan duk lokacin da zaka yi abu ka fara tambaya a kai babu tahrimu radaa mimma ilfahan kana da lokaci babu to za mu tsaya nan tun dazu a to laifin ka ne eh sai mun kai saura mun biyar kuma baka gaya mun ya cika ba abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da madaukaka tam to abin ya zo ke ne Okay, so. Akwai daura aure guda biyu akwai na injiniya musab baba yusuf alaramma za a yi daura aurensa da aisha abubakar sani amma na gaba a nan bane a garin kai dan unguwanmu ne can za a daura a jigawa masallacin dutse ranar asabar biyu ga watan sha'aban biyar ga watan uku kenan na maris asabar ta sama kenan za a tare a maka hospital na gadon ɗaya sannan akwai ƙarfe biyu na rana za a daura sai kuma na amalan salih muhammad adamu yana zama a nan an ce mai gilasko za a yi aurensa da ramatu salihu muhammad shi kuma asabar mai zuwa ashirin da shida ga watan fabrairu sha ɗaya da kwata a kamar na ga wurin ɗaurin auren shi ne hidin nufawa ko gidan nufawa kai hidin maliki gidan nufawa wajen ofisista da raki layin makarantar kurami nan gurin shi ma za a ɗaura aurensa a sati mai zuwa to muna roƙon Allah wanda kucin sarki ya samu ta albarka alaikum salam wa rahmatullahi na na eh shi ne abin da ya rage ba mi ba amma sati mai zuwa na so mu tattauna amma harancin yana yi a wajen Imam Malik shi da aka yi sha ɗaya amma gurin sauran a imma shi ne sai an yi wanda muna da babi ma a gaba cewa menene yake haramtawa shi sa kai ce wanta boshi ba cewa annabi alaihi salatu wasallam yace sai an yi shayarwa da mutum zai koshi shi saboda haka a wasu malamai suka tafi akan sai mutum ya sha shayarwa sha uku wasu suka ce hudu wasu suka ce biyar amma biyar ya fi inganci kuma shayarwar da yaro ne kama da kansa ya saka an fahimta shi ne aka ce yaro mai yawan tsegumi ne da ya ji sallama zai yi to da wuri zai haramta akwai wanda in ya kama sai ya koshi zai cika to ɗaya kenan ya yi ɗaya wani kuma da ya fara sha ya ji sallama ya saka to sai a ce ɗaya ya kuma koma ya kuma jin ringin rington irin masu ɗaya kuma nan ya kuma yi sai a ce biyu shi kenan kaga a lokaci guda ya haramta amma wajen imam malik bai wani sabawa amma magana wayannan abubuwan matakan ya fi inganci za mu zo sati mai zuwa akwai babi yiza ina sanin na tsallake gabar da ya magana akan wani irin shayarwa ce take haramtawa shi shikenan kawai idan ta je gidan ta samu yadda iyaye suke a kauye ta samu cewa yana ciwon kunne ta matso maman ta ya shiga ta cikin kunnensa shikenan ya haramta suna yi eh yawa duk da jayarwa suna magana akan cewa in dai kai makoko ya tafi ciki kawai ya amfani ko ta ina ya shiga domin kaga da kunne da hanci da baki ai da hanyar makogoro ko shi za a yi cewa ENT likitocinsu daban ba saboda hanya ɗaya ce duk guri ɗaya za a ɗaya za a jawo ya in tanan yabu ka zuba abinci tana asibiti za ka ba ka ganin wani lokacin ma ta gagara abincin ba ta hanta ake tura shi asibiti ba saboda hanya ce yawwa saboda haka za mu zo sati mai zuwa wannan gabar amma dai musamman mu yanzu gaskiya ba mu da wannan matsalolin a ƙauye ne shi za wani abu da ya taya mun da hankali da wata baiwa Allah ta turo da cewa sun je aiki wani ƙauye sun je aiki wani ƙauye suka ta matan garin bayan sun yi abu irin aikin NGO ne wata ta zo ta ce su ba wannan ne ma ya fi damun su ba a nan ɗaya daga cikin mahalarta karatun ne haɗa ni da ‘yar uwarsa take mun bayani akan wannan mun fara tattauna akan matsalar cewa anan bunkura ba cikin bunkure tace kun ga mu nan musulmi ne mu amma dungura muke su ba kan biyo ne guda mun za ka musu magi ko tace wallahi dungura suke wasiya komai ba ibada ba su san komai ba shine muke ta kokarin yanzu ya za a yi mu samar da waɗanda za mu iya samun ko lokaci wato ɗaya biyu ne mu iya bayarwa mu je a tara ta yi musu bayani a kan ibada muna so mu yi wannan insha Allah wa ta'ala eh karsa mu garin wani gari wai gono abin ya kaga mun hankali kwarai da gaske tace wallahi duk garin nan haka tace matan nan tace duk dungura muke ala akwai aiki ai shi za abin da muke yawan fada wa mawadata kenan cewa akwai waɗanda Allah ya musu dukiya irin wannan abun ka kawo dukiyar ka za ta yi aiki kawai wani lokacin ka lokaci ga taimako ka kawo a aikin Allah duk wanda ya damu da addini irin wannan gurin zai kalla saboda abin da kake so kenan ka yada addinin cikin gari ka yada shi yanzu bun kure sannan bun kure ba su iya sallah ba haka yanzu na da lambar baiwa Allah da an bani nayi saving ɗinta na ce duk lokacin da wani bayani ya kama za mu tuntuɓe ta akwai tashin hankali a ciki wallan tana abin da ya shafi wankan janaba wane ne ba ruwansu kuma za ka je yanzu nan garin na tabbatar har da Allah kun ga yanzu mu karatun da muke yi cewa kaza to su in ka je ba su san ana bambancewa an ana al'ada ba a saduwa ba ruwan ba sani wallahi ba su san ana al'ada ba a wanka ba a ana wanka ba ba a rikala ba ba ruwansu don ba koyar da su ba Allah ya kiyaye akwai wani bawa Allah yanzu da ake gaya mana ya sa sola a wannan masallacin kusan cewa yanzu an ɗauki wuta ba ruwanmu da matsalar noise pollution mun huta ne to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya agaza masa Allah ya taimake shi Allah ya yawaita mana irin muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsohon zama ɗaukaka masu taimakon addini na fili da na ɓoye Allah ka taimake su Allah maɗaukakin sarki ka ƙara musu rayuwa ne albarka Allah ka ba su lafiya akwai marasa lafiya da dama waɗanda an mana wasiya da su yawanci iyayensu suna nan wasu suna garin nan wasu ba gari wasu an musu aiki wasu kuma ba aiki bane a rashin lafiya ce muna ta wasu da sunayen Allah kyawawa da sufofinsa maɗaukaka Allah ya ba su lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa rashin lafiya ya zame musu kafara muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah madaukakin sarki abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين Oh